الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين اعلموا رحمكم الله أن دينكم دين الإسلام مبني على الأساس وأركان فمتى إن خرم ركن من هذه الأركان كان معثرا على بقية الجوانب قال معثرا على بقية الجوانب الأخرى جاء في صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فها أنتم في ركن من أركان الإسلام الخمسة شهر رمضان فقد كرمكم الله وشرفكم أن كنتم من صوامكم وقوامكم وهذه إشارة إلى ركن من تلك الأركان من باب الذكر والذكرى تنفع المؤمنين كما قال رب العالمين في كتابه والذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيا أهل الإيمان تنتفعون بإذن الله ربكم بالذكرى ينفعكم الله سبحانه وتعالى بذلك فهي إشارات إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة أن أدعها فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إخراجها كما قال ربنا سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة من القرآن يقرن الله عز وجل بينهما بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه الفريضة العظيمة أيضا أرسى قوائمها وقواعدها محمد عليه الصلاة والسلام فلقد أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا أمر معلوم من من الدين بالضرورة ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه يرسل الجبات والساعات لجمع الزكاة فهي حق من حقوق المال حق شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى ولما توفى نبي صلى الله عليه وسلم ولما توفى نبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الأعراب وقالوا لأبي بكر ومن معه من الأصحاب نقوم بكل الشرائع من عدا الزكاة نصلي ونصوم ونحج ونعمل ونفعل ظانين أن أبا بكر إنما يريد الاستهواذ على أموالهم حتى قال قائلهم فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني إقالا كانوا يعدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فشرح الله صدر أبي بكر لقتاله ثم كان إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم في مقاتلة أهل الردة ومما من شيء فرضه الله إلا وفيه حكمة فأي أمر أمر الله به فمن وراءه حكم من الخير وأيما شيء حذر الله منه فمن ورائه حكم من الشر فأومر الله سبحانه وتعالى ورسوله كلها خير فأمر الله خير فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم خير ونواهي الله خير ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم خير كلها يا أولي الألباب يتبعوا وحكيم وخبير ولطيف وهو الرحمن وهو الرحمة الدنيا والآخرة فلماذا كان الزكاة هل حق ما يقوله اليهود أم الله فقيرا وهم أغنياء قاتلهم الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا هذه مقالة اليهود لا يا يا عباد الله الله هو الغني وله ملك السماوات والأرض وما بينهما وما حول لا لا الأغنياء إنما هو غني من غناه وملك من الملك وحقا من الحقوق فكان الله قادرا أن يجعل الناس كلهم على حد سواء يجعلهم أغنياء أو يجعلهم فقراء جميعا محاولة على أنهم فعلا فقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد عباد الله هذه العبادة لا سيما في هذه الوقت وقت الذي يخرج الناس ثمراتهم من بساتينهم حق عليهم أن ينظروا إلى حق الله فيه اللهم ثبت أقدامنا على دينك ولا ضاعتك ولا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا اليقين يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم الحساب واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah subhanahu wataala daga miyagun ayyukanmu da sharrin kawukanmu wanda Allah ya shirye shi ne shirye babu mai batar da shi wanda Allah ya batar shi ne batacce babu mai shirye da shi ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya na mai shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sakar kuskura ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai kwara daya a cikin wannan rai ya haddace matarsa ya yaya ta tsakanin maza da mata masu yawa a bankasa ku ji tsoron Allah wanda ake roƙon ku ake magiya da shi ku ji tsoron Allah wanda za a tambaye ku akan zumunta lalle Allah ya kasance yana tare da ku a kowane yanayi ya ku mutane ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ta daidai Allah zai kyautata ayyukanku ya yabe muku zunubanku duk wanda ya da'a wa Allah ya da'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya rabauta rabauta mai girma Allah ka rabautar da mu mafi kyakkyawan zance zancen Allah gaskiyan zance zancen Allah subhanahu wataala mafi kyakkyawan shirya shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura bid'a abinda aka kago duk abinda aka kago sunan shi kakekken abu bid'a dukkanin bid'a cikin addini bata ce kuma dukkanin bata tana cikin wuta Allah ka tsare mu ya ku taron mu'minai ku sani Allah ya ji kanku da rahama wannan addini na musulunci addini ne da ya gino akan tuwasu akan tushe tuwasu guda biyar duk lokacin da aka ce ɗaya ta yi rauni daga cikin waɗannan tuwasu na musulunci gabawa to sauran guda hudun ma da su yi rauni da aka dukkaninsu tsayayyu ne ana bukatan kowanne ka tsaye da shi yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarni ya ku bayin Allah ku sani cewa ya zo cikin hadisi sahihi na imam bukhari da imam muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gina musulunci akan abu guda biyar shaidawa ba bautawar gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne ɗaya kenan sai da sallah biyu kenan ba da zakka uku kenan aikin hajji hudu kenan yin azumin ramadana shine biyar wayannan su ne cika-cikan musulunci kuma muhallin shayi cikin kutubarmu shi ne zakka ya'yan uwa ya ku bayin allah cikin waɗannan rukunai guda biyar akwai azumin watan ramadana wanda cikinsa akwai wa'azi da karantarwa akwai ɗaukakan muminai akwai faɗakarwa wanda in ya zo akan ji daban to ya'yan uwa wannan lokaci lokaci ne da muka sani wanda idan mutum yana sauraron wasu suka yana sauraron nasiha zai wa'azantu matuka game da abin da ya kamata yi akan lokacin da yake kai musamman waɗanda suka zanto cewa suke manoma wayannan manoma ko a birni suke ko a kauye suke domin Allah madaukakin sarki ya ce a tunatar tunatarwa tana amfanin mumini ya kuma abuta imani ku amfanu da abin da musulunci yake kiran ku akai ubangijin ku ta'ala ke mai da mu kushi a matsayin wato tunatarwa wa'azi nasiha lallai wannan nuni ne zuwa ga cewa wannan rukuni na uku cikin rukunan musulunci shine ba da zakka wannan hakki ne dole ne wanda ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi suka yi nuni akai wanda ya ishe ka hujja kawai a ce Allah ya faɗi abun a alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abun a hadisi ya nuna wajibcinsa an riga an gama Allah ta'ala na nuna wajibcin wannan lamari Allah ta'ala ce ku sai da sallah ku ba da zakka cikin mai nasiha mala Ismail Allah ya saka masa da alkhairi ya kama na waɗansu abubuwa guda uku dazu cikin nasiha cewa waɗannan abubuwa guda uku wato biyu ne suke amma suna haɗe da juna da'awa Allah da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan sannan sai da sallah ba da zakka na uku shine ba da haƙƙin Allah da kuma ba da haƙƙin iyaye waɗanda abubuwa guda uku wanda suke biyu biyu biyu duk wanda ya raba sun ci abdullahi dan abbas ya ce to ɗaya daga ciki ba za ta yi amfani ba idan ka sai da sallah baka ba da zakka ba kuma kana da hali to ka sani cewa sallan ka fa akwai matsala Allah subhanahu wataala ya sauke lalle cikin waɗannan ayoyi masu yawa yayin uwa ishara ne ga dukkaninmu cewa wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi matukar mutum ya mallaka to ya bayar Allah madaukakin sarki ya ishara dangane da shugabanci a ban kasa yace al'ummar da muke ba su shugabanci a hannayensu managarta kai da sifan su yake idan muka tabbatar da su muka ba su mulki a ban kasa Allah ce sukan sai da sallah sukan ba da zakka in ka samu shugaba na ba da zakka to talakawa ma da su ba da zakka da wuri dan shugaba ya cire to waye kuma zai zauna a baya ya san in bai cire ba shugaba zai karba ko da karfi ya ku yan uwa wannan wajibci wadda take mai girman gaske wato lallai Allah madaukakin sarki bai yarda a jefar da ita ba duk wanda ya jefar da ita ya jefar da tushen musulunci ya shi jefar da ainihin rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokaci mai yawan gaske na faɗakar da mutane yana tunatar da su hakkin Allah madaukakin sarki game da dukiyoyinsu da Allah ta'ala ya ba su domin wannan dukiyar ba ta ka bace wannan wato kudaden ba naka bane na Allah ne asaliyarsa wannan dabbobin ba naka bane na Allah ne asaliyarsa wannan amfanin gonan ba naka bane asaliyarsa na Allah subhanahu wataala ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tura masu wa'azi tura masu da'awa da manzon Allah ke yi wata rana ya tura mu'az zuwa yamma Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai zaka je mu wadansu mutane daga cikin ahlul kitabi farkon abin da zaka kira su akai shine su shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah a wata ruwaya ma'ana ka kira su su kadaita Allah in suka maka da'a akan wannan to ka ba su labari cewa Allah ya fallanta musu salloli guda biyar akan su tsakanin dare da yini su ba da waɗannan salloli sannan in suka maka da'a akan wannan to ka nuna musu cewa ubangiji ta'ala ya fallanta zakka akan dukiyoyinsu wanda za a karba daga talakawansu abinda daga mawadatansu a bawa talakawansu za a karba wajen masu kudi a bawa waɗanda ba su da shi za a karba wajen masu dabbobi masu yawa wanda sun kai misali a ba waɗanda ba su da shi za a karba amfanin gona mai yawa a wajensu a ba waɗanda ba su da shi tukazu min aganiyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim lalle cikin wannan yayin uwa akwai karantarwa mai yawan gaske dangane da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tura waɗannan sahabbai nasa zuwa ga ainihin farakar da mutane a ciki yana karfafa musu maganar zakka a ciki yana karfafa musu maganar zakka da haka ya ku yan uwa dole ne mu saki mu ji cewa Allah subhanahu wataala yana son mu da alkhairi yana son mu da fa'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mu da alkhairi yana son mu da fa'ida da haka waɗannan shar'o'i aka tabbatar da su a cikin mu dan mu dinga gabatar da su saboda alkhairin nan ya yadu a cikin mu domin in ka cire zaka ba mu wa zaka ba mu makwabcinka zaka ba mu dan uwanka zaka ba wa ainihin talakan garin ku zaka ba wa zaka ba wa zaka mutane zaka babba su waɗanda za su amfana da abin da kai ma ka samu wannan gudu abin da ya samu ka gabatar da ita a halin yanzu yanzu ne kaka muka doshe ta muna fatan Allah ya sa cire amfani da alkhairi Allah ya ninninka abinda aka shushuka wajen fitarwa ubangiji ta Allah ya sa a ninninka wajen fitarwa amma babban hakkin da ke kama mu sani cewa shine da zaran wannan amfanin gona da ka cire ya kai nisabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye fushin ubangiji subhanahu wataala kar ka yadda ku bata da Allah rayuwanka tana nan a gaba baka sani ba yaya za ta kasance ka cire wannan hakki ka baya dubi dai yadda Allah ya wadata mu a wannan yanki da ruwan sama yadda yake daidai kowa na farin ciki da wannan damina sai dai wanda bai shuka ba sai dai wanda bai gyara ba amma duk wanda ya shuka yana farin cikin cewa lallai alhamdulillah amfani yayi kyau to ka gode ma Allah din ta bangaren cire hakkin Allah daidai wa daida ka lissafa dawon ka masaranka shinkafanka mai wanka ridinka duk abin da ka noma wanda ya zanto mutadakhir ne zai iya jimawa zai iya shekara banda fawakai wanda mutadakhir ne to ka ji tsoron Allah in ka auna ya kai nisabi ya kai ausiki biyar ya kai sa'i 300 ya kai mudun mu na gida 450 ka ji tsoron Allah ka cire zakka ka lissafa wannan ka kidaya shi kashi 10 ka cire daya ka rike tara ka ba daya hakkin Allah ne inda mudu ma za ka yi amfani ka auna ɗaya biyu uku na goma sai ka cire shi tara naka ɗaya na zakka in ma da buhu ka gwada ɗaya biyu uku na tara zuwa tara naka na goma zakka ka cire shi ka bayar karka ware tsakanin munana da kyawawa ka ce munanan su ne da ka ware su a ɓangaren zakka ka gwama su yadda kake son wancan kana son wannan ka gwama in kuma ka ware su mai kyau din to ka auna mai kyau din in ya kai shikenan ka cire wannan mummunan ma ka auna shi shi ma kowanne abu da abunan nashi karka ce a wannan mummuna ne na ware shi yanzu cire wani sai zakan ai amfani za ka yi da shi duka za ka ji tsoron Allah ka cire don in ba haka ba ubangiji su biya na wata'ala bai barin ta kwana a nan gidan duniya kuma an je lahira akwai hisabi don haka ya ku bayan Allah ko zuwar mu tana tunatar da mu tunda dai yanzu ne aka fara fitar amfanin gonan nan mu ji tsoron Allah mu dinga lissafi ko da ci muke a gida muna lissafi mai muke ci misali ta fara nuna ni kuma dama abubuwa sun kare da haka dai dinga ciro dami daya kwano goma ashirin buhu daya ina ci daidai in je in girbe gonan gaba ki daya to duk lokacin da na ciro in yi lissafi na cire kaza na cire kaza na cire kaza in na zo dole in yi lissafi ce to dama amfanin gonan nan dama ga sun kai kaza kenan don haka yanzu bari cire adadin abin da yake shine hakkin Allah in bayar in kai haka wallahi zaka ci dukiyarka da ta rage wanda ka fidda mata zakka cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi Allah zai sanya maka albarka a ciki amma matukar kaki ubangiji subhanahu wataala zai zare albarka a cikin dukiyar sai kai ta gamuwa da abubuwan da zaka yi ta daukan amfanin gonan kana sayarwa dan Allah ta'ala zai dandana maka kudan abin da kai na sako a cikin abin da kai ka tara din ballantana kuma je kiyama Allah madaukakin sarki yace haza ma kanustum li anfusikum wa kuma kuntum takanizun ana ware dukiyar ka ana ce wannan dukiyar an maida maka ita wuta kuma ka dandane abin da zaka dandana na azaba dangane da abin da ka tara maka kanka Allah subhanahu wataala ya sauke da aka yaku bayin Allah mu ce wannan hakkin Allah mu bayar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko Abubakar Allah ta'ala ya kara masa yadda lokacin da aka dora shi akan khalifanci yace billahi alazim ina muku rantsuwa da Allah duk wanda yace ba zai bada zakka ba kuma a da yana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi koda tabaibayi ne na rakumi sai na yake shi sai na yake shi duk wanda ya raba tsakanin wato sallah da zakka sai na yake shi haka sahabbai waɗansu suka yi ca a kansa don me za ka yi ɗauki wannan zafi haka ya ce ba ku gane ma'anan abin da manzan Allah ya faɗa a kan zakka ba ba ku gane ba manzan Allah ya fashin baki masu umar ɗan katsabi da suke ganin kamar abubakar ya yi zafi daga baya suka ce eh wallahi mun tabbatar da kafin mu hangen nesa wannan daidai ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye suna bayarwa amma yanzu sun ce sun yi ridda don haka sai na yake su su da cewa ba za su ba da zaka ba domin zaka ɗaya ne daga cikin tuwasun musulunci za ka yaku yan uwa babu abin da allah madaukakin sarki ya yi umarni da a ba da shi face cikin wannan abu akwai hikima akwai hikima mai tarin yawa babu wani abin da allah madaukakin sarki ko manzo allah sallallahu alaihi zai ce a bar abin kar a yi shi wallahi ciki akwai hikima ka gane wannan hikima baka gane ba ka bi Allah ka bi manzan Allah salasala da ka ɗauki zakkan da yake na cikin hakkin dukiyoyinka ka ba da shi ba ka gano hikimar da ya sa aka ce a bayar ba kawai dai Allah ya umarni to ko ka san hikimar ko baka san hikimar ba hakki ne ka bayar Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ba a tambayan Allah dan me kai kaza Allah shi ke tambayan dan me yasa ba kai kaza ba dan me yasa kai kaza ya ku bayin Allah lalle mu tsantsanta mai da lamarin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala waɗannan ka'idodi mu bi su za mu samu rahamar Allah subhanahu wata'ala Allah ka lullube mu da rahamanka Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka sa mu samu kikkiawa a duniya mu samu kikkiawa a lahira karba mu da azaban wuta Allah ka gafarta mana kurakuran mu ka yafe mana zunuban mu ubangiji subhanahu wata'ala ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah subhanahu wata'ala yadda muke ganin wannan damina ya dauko mu tun farko Allah ka sa mu je karshen shi bisa ga alkhairi Allah subhanahu wata'ala ka raba mu da musibu da bala'o'i da tashin hankali da tashin tashina Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa wannan shine kurbar mu a yau na roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana dukkan ibada mu ya yi mana kurkuran mu kullu kawai hada wa astaghfirullah wa lakum jami'an innahu huwal ghafurur rahim wastaghfiruhu innahu kana tawwabur rahima qumu ila salatikum yarhamukumullah